من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatuttukan mu a yau ranar laraba a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a wannan unguwa unguwa ga wankatare a nan da magara muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi don kuma ta ba yau muna karatun asira shine labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun yi shi a cikin wannan littafi mai tarin albarka darasi darasi tun daga kamun kamun aihuwar shi har zawa yau za mu tashi darasi na nawa tani tani wa salatun darasi na talatin da biyu darasi na talatin da biyu a duba da kyau darasi na talatin da biyu kamar yadda muke faɗi ko da yaushe karanta labarin annabi sallallahu alaihi wasallama wajibi ne a bisa dukkan ɗa musulmi ka san labarin annabi sallallahu alaihi wasallama ka karantar da ɗiyanka ka karantar da matanka domin in har ka tsaya baka san labarin shi bayyayiwa ka so shi shi kuma imanin ka bai ya cika sai ka so annabi hiye da kanka hiye da kanka tukwana imanin ka ya cika ka san labarin shi ka san irin gwagwarmayar da ya sha kamun ya kawo mu kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka san duk irin yakunkunan da ya yi kuma ka san yakunkunan da ya ba yaki bane ba na irhab da ake wadi a duniyar mu ta yanzu ba terrorism bane ba shattan bai na zalika shattan bai na tura wa turayya yayi nisa tsakanin tura wa turayya annabi sallallahu alaihi wasallam duk yakin da yayi da kai sababin hadasin da yayi kuma da kai natijar da aka sa kuma bai zawa ya fada gari haka nan da yaki ba haka nan bane ba hatta da farkon musulunci mun gan shi daki daki daki daki duka ya kunkuna mun gan su da dama musamman manyan ya kunkuna yau za mu tashi bi aunillah da taimakon Allah subhanahu wataala darasi na 32 na'am
ورد النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حكمه
الدرس الثاني وثلاثون درس ثلاثين دبيو درس وانا ينا كرنت دمو دا مرض الرسول صلى الله عليه وسلم cuta annabi sallallahu alaihi wasallam wace irin cuta cuta ta mutuwa cuta ta mutuwa wadda rashin lafiyar da ya kama da ta kama shi daga a cikin ta ne ya rasu shine darasin wannan na yau wanda zai karantar da mu bayan mun ga duka yakukunan da aka yi bayan mun ga hatta da fatahul azam bude garin makka har mun ga yaki babban yaki na bayan fatahul azam fatahul makka wanne ne yakin hunayn mun ga irin yadda musulmi sun yi yawa shikenan la ilaha illallah ta shiga a doron kasa hal surori wanda suke bada ya ko na annabi sun zo kamar su idza jaa nasrullahi wal fatah Allah ya sabbota ya kone take bada na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza jaa nasrullahi wal fatah yayin da nasara Allah ta zo wal fatah da buɗe maka kaga gunci garin maka an maida duka musulmi ne wa ra'aitan nasa kaga mutane yadkhuluna fi dinillahi afwajan suna shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a wannan sarki ya zo su musulunta wannan ya zo su musulunta jama'a jama'a ana ta shiga addinin Allah to idan ka ga wannan mission ɗinka ta kare idan ka ga wannan aikin ka ya kare haka fiqhun sura yake karanta suwa to fasabbih bihamdi rabbik sai ka dinga yawan tasbihi da yabon ubangijinka wastaghfirhu ka mu gafara shi innahu kana tawwaba dan shi mai amsa tuba ne aikin da aka aiko ka to ka iya ka iya sa in ka ga wannan shi ke na tafiya zafi kun ga fiƙin aya wannan da tafsiri lokacin da aya wa sura wannan ta sauko da dama suna ga bayani ta kawo akan nasara da sauransu amma abubakar ina tun ya hango ya kore ta kawo na annabi annabi mutuwa zai misiyon ta kare an zo an shimfiɗa la ilaha illallah muhammadu rasulullah an koya ma mutane addini aikin da Allah ya halicce shi da shi ya isa ai mun gan shi a cikin hajjatul wada ko hajji ta ban kwana mun gan shi lokacin da ya idisa ya tambayi jama'a ya ce ala hal ballat ya jama'a da ya musu hudu ba ya musu hudu ba ya ce ya jama'a hal ballat na idisa ko na idisa ko ko ban idisa ba suka ce ballatta ya rasulullah ka idisa ko ya ma'aikin Allah annabi ya juya ya kalli ka'aba ya ce allahumma fashahad allah ka shaida da bakin su sun wani allahumma fashahad allah ka shaida na ida sakonka duk wani aya wanda ta sauko alyawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addinin ku wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam madina na hore muku musulunci shine addini mutane suke ta jin daɗi ta suke addini ya cika amma masu kai in hankali daga cikin sahabbai wanda suka san tafsir abubakar kuka ya fara ana zancen nasara addini ya cika shi ko abubakar kuka yake ya kwalla kwalla saboda me ya san annabta biya zai yi magana ta kare ya kone suka kawo irin wannan ayoyi cewa mission yin annabi ta kare to yaushe ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara cutar shi mardun nabi sallallahu alaihi wasallam cutar annabi sallallahu alaihi wasallam na'am بدأ مرض النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر سفر من سنة الحادية عشرة إلى الهجرة min alhijira rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ta fara fi awakhir safar a cikin kwanuka na ƙarshe na watan safar a cikin shekara ta goma sha ɗaya daga hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta goma sha ɗaya kuma watan safar watanni na musulunci su nawa ne sha biyu ko al-muharram safar rabi'ul awwal rabi'ul thani jumadal awwal jumadal thani rajab sha'ban shawwal ramadan dhulqa'da dhulhajj shine shari'a ko su ne watanni na musulunci guda goma sha biyu kwanuka na wata kwana nawa ne kwana talatin ko ishirin ba ɗaya Eh, ko ishirin ba ɗaya ko talatin ba ɗaya ko ya yi talatin ko ya talatin ba ɗaya akwai wata mai kwana talatin da ɗaya a shari'a tala- a musulunci babu akwai wata mai kwana ashirin da takwas a shari'a babu daga ina muka samu wannan mun samu shi ne daga hadisin aisha radiyallahu anha lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama da aka samu wani dan rikici kaɗan na cikin babban gida kun san gidan ma'aurata ko da yaushe an samu wata ɗan magana suka gadaba suka ya ce to daga yau wannan shiga ɗakin kowace daga cikin ku ya ci ma matan shi ya ce sai na yi wata guda da suka sashi suka hausa sashi sallallahu alaihi wasallam rikici ne na babban gida ko sai dai ka saurara ka ji yaya aka yi eh mana yaro ne ya shigo gida ya isko baba da mumma suna faɗa bayan wa zai koma ya zai yi yayi baya bar sai faɗa yayi adda ya zai sai je kirayo latijawa da gaugawa ko maza maza su zo yi su ce ana neman ku a gidanmu haka ake yi mana sai zo su zo su daidaita ko to annabi sallallahu alaihi wasallam da yace eh sai yayi wata guda zai shiga ɗakin ɗayan su sai da ya kwana 29 sai ya fara shiga ɗakin Aisha radiyallahu anha ita ma ummuna ummu Aisha ita ce kai da kace sai ka kwa- sai kai wata guda ai yau kwana 29 ne to a wannan hadisin wannan zancen sai annabi ya ce mata me ya nuna da hannun shi madaukaka ya ce mata ai asharu hakada wa hakada wa hakada ai kwanukan wata haka ne da haka da haka nawa kenan talatin kuma sai ce wa shaharu kuma wani watan haka da wa haka da sai cire ya guda ya ce wa haka da hannun shi madaukaka ya ce wani watan da haka ne da haka ya cire ya ce da haka tara daga nan wannan hadisin aka samu cewa watan musulunci imma talatin imma talatin ba ɗaya babu mai 28 kamar fevri babu mai 31 kamar december ko duka wannan babu a shari'a ta musulunci wata kwana 30 ne ko kwana 29 an gane ko ko watan ramadan ma Allah ta yi fa in gumma alaikum fa akmilul iddatu iddatu mi idan da sha'aban talatin ne ma in aka muku lullumi to ku cika kwanukan sha'aban ya zama kwana talatin sai ku ɗau azumi kawai to haka ne annabi a ƙarshen watan safar rashin lafiya ta fara kama shi a cikin shekara ta goma sha ɗaya daga aike kun san a da a shari'a yadda kamun shari'a ta tabbata kamun annabi a aiko shi da mi larabawa suke lissahin shekara suna lissahi ne da shekarar giwa shekarar giwa kuma ita a shekarar na aka aiki annabi sallallahu alaihi wasallam mun ga tarihinta a cikin darasin na baya wanda ya wuce saboda abarha sarkin habasha ko ya aika a kashe ka'aba da runduna da toron giwa ƙato to a wannan shekarar fasarar arabu yu'arrifuna hawadithahum bi sai larabawa suka zama to suna kawo tarihin su da abun wannan daga an yi abu sai a ce ai wannan shekara biyu ne bayan shekara giwa wannan shekara uku bayan shekara giwa wannan shekara ko kuma a ce a'a wannan kamun shekara giwa ne da shekara goma misali kenan shekarar giwa ne ta zama refer ita ce reference din gaba ɗaya daga nan ake ɗauka ana nan ana nan sai aka aiho annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya bayyana bi'ita sai aka dinga cewa to daga aike musulmi sun tashi shekara a'a shekara guda daga aike aka ake rubuta tarihi shekara biyu daga aike har lokacin da annabi ya kaura daga makka ya koma madina to shikenan sai aka fasa na aiken kuma sai ake na kaura to na kaura wannan shine hawa yau da na kaura muke aiki daga an ce hijiriya kaura annabi daga makka zuwa madina shine tarihin mu a yau tun daga wannan ba a sake canzawa ba daga an ce yau kaura nan nawa dubu da ɗari hudu da talatin da da nawa da bakwai kullum shekarar musulunci tana cikawa daga hajji sulhaji ya zo ya ƙare za a fara farkon almuharram shine farkon shekara ba da tirantiyan ba da premier jami'a dinga bonfet wannan kiristanci ne sallar kirista ce in mutum ya maka bonfet da tirantiyan ka ce a ni musulmi ne wannan ba sallah ta bace ba sabuwar shekara ta bace wannan wannan sallar kirista ce ba ta ka bace kai musulmi an gane ko to ci gaba fi awakhir safar fi sanata wa hadiya wa ashara min al-hijra a shekara ta goma sha ɗaya daga hijira ولما اشتد به المرض استأذن أزواجه أن يتمرد في بيت عائشة Aisha radiyallahu anha ana nan sai cuta ta kai mai tsanani rashin lafiya ta kai mai tsanani to ku duba irin adalci na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hatta a rashin lafiya ba sai da tattara matan shi ya tambaye sai ce to iya so a bar shi a guri ɗaki guda ɗakin Aisha a nan yayi rashin lafiya shi ya tambayi izinin su ista'zan azwaji ya nemi izini gurin shi saboda ai inda bai nema ba ai bai da lafiya ɗaukar shi za a dinga yi ana kai shi ɗaki ɗaki yau kwanan wancan ne a kai shi wancan ɗakin yau kwanan wancan ne a ɗauke shi a kai shi wancan ɗakin kun gani akwai wahala to sai rashin lafiya ta kai mai sai nemi izini yana so ya kwanta a ɗakin Aisha shi kuma ɗakin Aisha ɗin ƙaramin ɗaki ne ma dan a yanzu ɗakin Aisha shine daidai inda kabarin shi yake kabari uku ne kawai bakin nan ne ɗakin bakin nan ne ɗakin shikenan ɗakin na Aisha kuma ma'alum ne duk inda annabi ya mutu kowa ya sani annabi wanda Allah ya aiko bai ya mutuwa sai ya je gurin da za a binne shi gurin kabarin shi duk inda annabin Allah ya mutu a nan ake binne shi gurin kabarin shi yake zuwa ya mutu ba a ɗauke shi a cire shi daga nan a kai shi wani guri a ɗakin aisha ya mutu a ɗakin aisha aka binne shi wannan kuma raddi ne ga dukkan wasu wanda ba su gane ba wanda suke cewa kun san akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace la'anallahu wal yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida Allah ya tsine ma yahudu da nasara sun kama kaburburran annabawansu masallatansu su je suna roƙon kabari suna sallah suna hambuɗar ƙasar kabari duka dalilin wannan Allah ya tsine su ya tsine musu ya la'ance su daga cikinsu a gaba za ku gani a cikin wasu littattafai daga cikin nasara kiristoci akwai wanda suke tuhumar mu musulmi suke cewa ai kuma kabarin annabinku a masallaci yake to muka kabarin annabin ba a masallaci ne yake ba a masallaci ne yake annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya gina masallacin lokacin da ya fita daga gidan abi ayyub al-ansari ai ta akai hatta bana masjidahu wa baitu sai da ya gina masallacin shi da gidan shi sai ya cire koma gidan shi annabinmu ya mutu a ɗakin aisha a gidan shi a ɗakin matar shi aisha kuma anan aka binne shi sai masallaci kuma ga har da kwai da titi tsakaninsu akwai titi wanda yake ya yi katmetar tsakanin masallaci da gidan annabi akwai titi kuma daga daidai ɗakin na aisha shine daidai wajen masallacin to yau da gobe mutane suka yi yawa aka dinga tausi'a kowane malik na saudiya in ya zo sai ya yi kokari haramai nikin wannan haram na makka da haram na madina sai ya yi kokari ya musu aiki kun san annabi ya ce man bana lillahi baitan bana lahu lahu baitan man bana lillahi masjidan bana lahu lahu baitan fil janna haka hadisin yake ko duk wanda ya gina ma Allah daki masallaci kenan a nan duniya a gina masallaci Allah zai gina mai gida a aljanna ɗaki a aljanna kuma ba wani abu ne ba duk cikin mu nan kowa iya iya gina kawai zuciya ce sai muka manta da abu ka samu wata ƙauye ka je ka musu gini ginin lakan nan birgi kun san kawai bai da bai da tsada kana iya jika 20 ɗin ka yi tafi gina ma ɗaki ka tume turkari a wata ƙauye ko ba ta gina ba malam ba ta gina ba eh ka gina ka yi kokari ka yi masallaci ka yi shi dan Allah kawai ka gina masallaci a rayuwarka Allah ya annabi ya ce Allah zai gina ma daki aljanna i kokari ka iya yi kuma fara da hili mana here a wani guri wani tasha irin wannan da jama'a suke babu gurin yin sallah ka gyara ka yi kan ma wani ya kama ma ka je ka daidaita musu komi ko burgi ka so guda 20 ka kekkewa aka fara sallah a nan kai ne farkon wanda kai kowa ya iya yi kowa ya iya yi amma su muke sai mun zo an mu na beton arme an zuba kuɗi miliyoyika na zamani yanzu ni na ga wasu a wani gari a jidda har masallacin mota ke da mota ce an gyara ta da gurin yin alwala famfuna da komi kuma da shimfudu a ciki kawai yawo take in lokacin sallah yayi da mikro da komi sai su zo bakin gurin da babu masallaci sai a sa wani kawai sai ya kira sallah sai a hudu ta buka a shimbuda ga gurin ya lalla dan baka da alwalan ma sai ka lalla kawai ayi sahu ayi sallah sai su rurruje mota sai su ci gaba wayo gare su da dai suke so mota ce kawai masjid ce da mikrobaratu so ko ina da mikro da kofar lar guda kowace jiha kawai sai ladan ya kankama kiran sallah hiri kawai da jama'a kawai a duka hudu ta fuka ana shimfiɗa ga wurin liman a daidaita kace masallaci ne a gomi a gini a ida in baka da alwala ga famfo nan kuma ga katon tamkina a cikin ta ga famfo nan kawai kai alwala ka zo ka shiga sau malam mutanen lada suke nema lada ake nema bi jiddin wa ijtihadi an gane ko muka ce mi da ya nemi izini muka ce annabinmu a ɗakin Aisha ya mutu ɗakin aisha muna bayani akan tausi'a yaya aka yi sarakuna na saudiya wannan sarki ya zo ya ƙara tausi'a tun daga zamanin daula usman aka fara a ƙara masallaci daga nan a ƙara masallaci daga nan a ƙara daga gaba aka ƙara daga ko'ina masallaci duk an ƙara shi ya tsaye ya tsaye ana tsoron taɓa nan wajen saboda gidan annabi ne sallallahu alaihi sai zamanin fahad aka ƙara daga bayan nan a ƙara daga gaba wannan kuluwar in yana nan kuma gidan yana nan sai ake so yanzu ya za a yi a ƙara nan wajen share wajen inda masallacin wajen gidan annabi yake a ƙara wajen kasuwa ana ce mata annabiya kasuwar madina a yanzu an tada ta babu ita malamai na zamani suka ba da fatawa cewa a ɗauki gidan gaba ɗaya a maida shi kurman gida a liƙe kowace ƙofa gidan annabi ne a ɗaga katangar shi gaba ɗaya ta yi in yi so sai a ƙara daga nan wajen masallaci mu annabin ba a cikin masallaci bai mu kurman gida ne aka yi haka kuma shi kabarin na aisha in ka ko gaina shi zaka yi in ka leka baka ganin kabarin baka gani a kewaye bancin kewayen wannan kuma daga ciki a kewaye yake kuma a kewaye an mishi samfari da rihi wanda yake shine battewa kaga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wa ka gan shi babu wanda yake ko sarkin maka bai ganin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam bara mun bara wace mun yi wannan tambaye da aka ce ana so a mun wasu abubuwa da aka yace mu wata daura muka ce to muna so mu ga kabarin annabi sai malaman suka yi ta daga suka ce ko sarki bai ganin kabarin annabi a nan kasar balle ku daga gayyata ko sarkin makka bai ganin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam a kewaye yake a kewaye yake kai dai ka zo an gane ko to mu kabarin annabi mu ba a masallaci da yake kabarin annabi yana gidan shi a ɗakin aisha kuma ba mu je ba muka tambayi kabari ya bamu wani abu in ka gaida shi sai ka juya ka kalli alƙibla ka mishi addu'a haka ake ka mishi addu'a kuma ka roki Allah ya baka an gane ko to ci gaba na'am fa azinu lahu da ya tambaye su yana so yayi rishin lafiya shi a ɗakin Aisha sai suka yarda suka ba shi izini ya kwanta ya rishin lafiya shi a ɗakin Aisha kuma kowa ya san inda annabi ya mutu a nan ake binne shi suka yarda shi kenan maimakon a yi ta ɗaukar shi bai lafiya ana kai shi nan ana kai shi nan to ci gaba فلما تعذر عليه الخروج إلى الصلاة نعم.
قام أبو بكر فيصلي بالناس annabi sallallahu alaihi wasallama yana nan yana fitowa sallah daga an yi kira bilal yana lekawa assalatu ya rasulullah iya fitowa hal ya kai rashin lafiya ta ci karfin shi ya rame ya rame rashin lafiya ta ci karfin shi hallo wani lokaci aka ce assalatu ya rasulullah sai annabi ya ce muru abubakarin falisalli nas ku sanya abubakar ya yi sallah ga mutane ya kasa fitowa saboda bai da lafiya ku sanya abubakar ya ma mutane sallah me yake nufi ana wannan hadisi ku sanya abubakar ya ma mutane sallah kun san dai in ya rasu tun da ya ce ku sanya abubakar ya ma mutane sallah babu wanda zai zo ya ce shi zai yi wannan hadisin yana nuna mu kinaya ce cewa bayan ya rasu abubakar ya dau khalifa na farko abubakar ya ɗau khalifa na farko kuma allah da kanshi ya faɗi cikin qur'ani ib ya ƙulu lisahibihi la tahzan lokacin da yake ce ma abokin shi kai a ce kai abokin annabi ne a cikin qur'ani ana karanta shi hal abada ai abun alfahari ne abun alfahari ne wanda yake shine wanda babu wanda aka ce ma abokin shi sai abubakar aka ce abokin shi ne tare ciki kaga babbar daraja ce wanda take ita ce kamar yadda darajar zaid wanda duk cikin qur'ani babu wanda aka mu sunan shi sai zaid inda Allah ya ce me falamma qada zaidun minha wataran zawwajnaka kaji inda sunan zaid ya zo to da ya faɗi haka nan kun san abubakar baban wane baban wace ce baban aisha cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya mata a sa abubakar ya ma mutane sallah aisha sai ta ce ya rasulallah abubakar ya ma'aikin Allah abubakar mutum ne mai zuce shi kayayya ce yani daga ya shiga ba zai iya riƙewa ba kuka zai damu har a kasa yin sallar gaba daya saboda yana da raƙiƙil kan karyayyar zuciya ce in ji aisha annabi da aka jima ya ce muru ababakar falisalli bin nas da aka jima ba a yi ba sallah ne kowa ne ana tsima annabi hutu a yi sallah annabi yace kun sa abubakar aisha ta sake faɗi ma annabi wannan annabi yace inna kunna suwayhibat yusuf muru ababakar fa yusalli bin nas yace lalle ku mata ƴan uwan yusuf ne ku sa abubakar ya sallah ga mutane me ake ni da ƴan uwan yusuf hmm? inna kai da kunna azim malamai masu sira sun yi bayani cewa akan wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam da yace inna kunna suwaibatu yusuf me ake ni kuma ita Aisha da take tsarewa an yi bayani da yawa me yasa Aisha take tsarewa a sa wani ba Abubakar ba wasu suna ga Aisha tana tsarewa ne dan kan munafukai da suke tare da su su ce Abubakar ya zama tsamma gashi nan tun kan annabin ma ya mutu shi ya fara shiga gaba kaga muna munafukai haka suke duk abin da aka nuha su ba haka ba suka nuha sai su je wata kalma ta mana wuce su bata abu su ragalgaza shi su sa cuta a cikin zukatan zukatan musulmi wasu kuma suka ce a'a tana tsarewa ne saboda abubakar raƙiƙil kalbi ne zuce shi a kare take nan da nan zai fara kuka kuma kowa ya fara kuka inna kunna suwaibatu yusuf aka sa abubakar yayi sallah ga jama'a annabi da ya ji kururuwa ta yi yawa an rasa inda za a yi don a lokacin da mata suke yara su ci gaba نعم آخر خطبة للرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع أنصار درس يا قاري لك الجدال لا لا كيش.
توجيكا آخر خطبة للرسول لما سمع لما سمعت الأنصار باشتداد مقته اجتمعوا بالمسجد نعم فعلم النبي صلى الله عليه وسلم باجتماعهم to annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da mutane suka tattaru bayan an yi sallah suka tattaru suka ji labari lalle tsananin cuta ta kai ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk sai suka tattaru a masallaci to za mu ji ƙarshen hudubar da ya musu don hudowa zai yi gare su Hudu- ita sallar wannan ya aka yi ta annabi ya fito aka kama shi ya fito abubakar yana sallah annabi ya zo ya zauna kusan abubakar mutane suna koyi da annabi shi kuma yana bin abubakar abubakar ya ce allahu akbar shi ya ce allahu akbar sami allahu liman hamidu mutane suna bin shi kuma aka yi sallah aka kare annabi sallallahu alaihi wasallam da suka tattaru gaba daya da ya ji labarin duk sun tattaru a masallaci wani shudi ne wannan kuma daban ba wancan na sallar bane ba to
نعم lamma sami'at فلما فلما
sami'at اجتمعوا ijtami'u بالمسجد sai suka tattaru a masallaci فعلم النبي in bai gani ba ci gaba wani ya ci gaba annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu labarin hutar tattaruwarsu yanzu ya fito ya musu hudu ba ta karshe wadda banda ita annabi bai sake ma mutane hudu ba wa shafaqatuhum iyya da tausayin da suke mishi na rashin lafiya na'am فخرج عليهم معصوب to الرأس ku duba ku da ya fito annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fito gare shi yaya aka yi ya fito ya fito tahiyar da aka ɗauko shi kanshi a kishin gida haka kuma fa بخط برجله yana ɗan tattaka kawai shi kaɗan kaɗan kawai tana kama ƙasa amma ma an ɗoro an ɗoro shi ne a kafaɗuwa ka متكئا عليه وفضله Ali da Fadal Ali radiyallahu anhu ya dago shi cikin kafadar shi guda Fadal ya dago shi cikin kafadar shi guda kawai kaɗan take ɗan tattaka ƙasa kan shi a ƙasa haka aka zo da shi aka zo da shi hal aka zaunar da shi a bisa wani والقمص امامه Abbas shi kuma yana gaban sa yana ja mutane kuja kuja kuja ana ja mutane ya ja daidaitawa aka shi aka zaunar da shi a bisa mumbari لا جلس في اسفل من mumbarin kuma mumbarin annabi hawa uku ne na ɗaya na biyu na uku in zai hudu ba ta juma'a hawa uku yake hawa zamanin abubakar ya ce shi ba zai iya hawa ba inda annabi yake hawa sai ya rage ɗaya yake hawa biyu hawa na ɗaya na biyu ne yake hawa shi kenan daga nan aka ɗauka duk limami na juma'a sunna ne ya hau ɗaya na biyu ba na ɗaya ba na biyu ake hawa a mumbari annabi shi na uku yake hawa abubakar saboda tawazu ya ce ba zai iya ba hawa kenan duk mumbari na juma'a na ɗaya na biyu ne liman yake tsayuwa saboda tawazu ka yadda abubakar ya koya mana radiyallahu anhu an gane ko annabi da suka kawo shi zaman da zai sai a- zarge zamna a ƙasa gaba ɗaya ƙasar mumbar gaba ɗaya ƙasa ya zamna zai ma mutane bayani aka yi shiru rigib to ثم قد خطب في الناس خطبة منها قوله sun makataba bin nas khutba daga nan ya ma mutane hutuba ya ce hutubatan wata irin hutuba hutuba ce wadda za ta kare zuciyar mutane ya tsuntsunto ne daga cikinta doguwar hutuba ce doguwar hutuba ce wadda wata ita ce hutubatul akhir hutuba ta karshe amma daga cikinta ga wani abu wanda ya gaya musu wanda shi ne daman suke tsoro ya ce mene ayyuhan nas ya ce ya ku mutane ya jama'a musulmi balagani أنكم أنكم- تخافون من موت نبيكم
yace balagani annakum takhafuna min maut nabiyikum wa hal khulida an-nabiy min ba'di fa akhlida fikum min qabli fa akhlida fikum yace labari ya tarar da ni ku kuna tsoron mutuwa annabinku kuna tausayi kuna tsoro kada ya mutu sai ya ce wa hal khulidan nabi min qabli fi man ba'atha Allah shin akwai wani annabi da ya taba dawwama tun gabani na cikin annabawan nan da duka Allah ya aiko annaba nawa ne Allah ya aiko nawa ne Allah ta yi minhum man qasasnahum alayk wa minhum man lam naqasasuhum alayk wa kallama Allah Musa taklima daga cikin su akwai wanda mun baka labarin su daga cikin su akwai wanda mun baka ba labarin su amma akwai kamar guda 24 wanda duk mun san su manzanni ko eh wanda Qur'ani ya zo da su to zana su inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuh Mm. ibrahim ismail ishaq yaqub asbab ya'yan dangi wannan kawo musa wa isa to nabiyyi na kaci وتلك حجتنا أبي آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا أها ونوحا من قبل تو ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف ويوسف وموسى وهارون ويونس ويوسف وموسى وهارون تو وكذلك نجزي المسلمين تو وزكريا ويحيى وعيسى والياس وكل من السالم اها واسماعيل واليسع ويونس ولوطا على العالمين انا يا زانو 20 نوا 20 ne ne ko to kun shi wasu an ba mu labarinsu wasu ba a ba mu ba labarinsu amma Allah ya aiko annabawa da dama da manzanni shi yasa a kullum ake cewa in an ce menene bambancin annabi da manzo yawa suke kuskure akan wannan meye bambancin annabi da manzo a ce wannan annabi ne wannan manzo ne meye bambanci
annabi a manzo wanda aka aiko shi littafi mhm
shi ne ake manzo eh shi ba annabi ba bashi littafi amma iya gargaɗi da littafin da wuce baya mumtaz Allah ya fita alaik shine bambancin su kawai manzo wanda ya zo da sabon littafi samawi daga sama manzo ne amma kowanne su kira yake kowanne kira yake yi wa'azi yake yi ba ba zancen cewa bane a shi wani annabi ne ba aiko shi bai kira ko a ba haka bane annabi kira yake eh wa'azi yake amma yana kira da wa'azi akan risala wadda ta huce a bayan shi hazzawa Allah ya kawo ta risala sabuwa wani sabon manzo ya zo amma duk annabawan wa'azi suke yi akan la ilaha illallah kira suke yi abu Allah kal a gama bautar Allah da kowa shine na baku misali nace mu dauka daga nan bakin attaura annabi Musa da a ce an samu annaba da dama ma wanda bamu sani ba tsakanin annabi Musa zuwa annabi Isa duka za su yi kira ne akan me akan attaura kuma wa'azi suke yi su annabawa ne saboda babu wani nubu misaj daga sama babu wata sabon risala daga sama bata zo ba har zuwa annabi isa da me yazo injila injila ta zo sabon risala ce ta zo Allah ya ce wa kullun ja'alna minhum shar'atan wa minhaja wata shari'a ce sabuwa da manhaji na rayuwa to koda da kuma wasu annabawa daga cikin wanda Allah bai gaya mun ba daga annabi isa zuwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama za su yi kira ne akan me akan injil annabawa ne ko da akwai su dan Allah ya ce akwai wanda bamu gaya muku ba ba mu baka labarin su bayan Muhammad har zawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda yazo da le dernier livre na sama shine alquran alquran to ci gaba
ala inni lahiqun annabi ya sallallahu alaihi wasallam ya ce musu cikin annabawan da Allah ya aiko gaba daya hal akwai wani annabin da ya dawo mutum gabanina yace ala ku saurara inni lahiqun bi rabbi lalle lalle ni zan gamu da ubangiji na komawa zai wa annakum lahiqun wa annakum lahiquna bi kuma kuma ku tabbatar da sai kun tarlo ni sai kun tarlo ni ku duba wannan yana nuna mu cewa annabi ya gaya mun mutuwa zai kamar yadda Allah ya wadi innaka mayitun wa innahum mayitun kamar yadda har- wani hadisi kuma yake ce ma al-ansar isburu ku yi hakuri hatta alqakum al-haud hal mu gamu da ku a bakin tafki al-kautsar ku yi hakuri randevu din mu na farko da annabi a bakin al-kautsar shine farkon inda zamu gamu da shi wanda zai dinga dauko ruwa da hannayen shi madaukaki yana ba mu muna sha ruwan da in ka sha shi da kai da ishi ruwa magana ta kare eh a fassarar alkautar eh tafkin alkautar akwai fassarar kyauta mai yawa lada aiki ni'ima mai yawa wanda Allah ya yi ma annabin shi sallallahu alaihi wasallam yace musu isbiru ku yi hakuri hatta alqakum alkhawf shine le premier rendez-vous tare da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a bakin alkautar Allah ya samu na ciki amin to فأوصيكم بالمهاجرين da ya gaya musu wannan sai ce to usikum bil muhajirina khaira kun ji wasici na farko ina muku galgadi da waɗanda suka kauro muhajirin inda suka zo madina ku zauna da su da alheri usikum bil muhajirina khaira saboda ai in ya rasu kan wata fitina da taso cewa su wannan zawwa ne suka yi gaba garin su bane ba a ce to su koma garin su maka a su abubakar ko da su umar duk ba zuba suka yi duka muhajirin ne ko to in ba dan ladan hijira ba su al'ansar an shi kanshi annabi ta yi in ba dan ladan hijira ba da ni ma na sa kai na cikin al'ansar cikin yan madina da nuna barlarsu da sauransu al'ansar ne wal muhajirin farkon wasiyar da annabi ma yan madina usikum bil muhajirin khaira ina muku wasici ku zamna da alheri tare da muhajirin duk wannan wanda suka kawo muka zamna tare muka kafa kalmar la ilaha illallah na وأوصى الحقيقة بعد خليفة وأوصل خليفة من بعد خيرا كما خليفة خليفة كما إنا ما خليفة wanda zai ci halifa bayana ina mushi halifata ne halifata ne kuke halifata ne eh haka ne na tiba halifata ne Eh, ina ma halifa wanda zai ci halifa bayana ina mishi galgadi da ya zauna da mutane da kyaukyawan hali kurshin da annabi yake yake galgadi ga mutane amma ba ka tashi ba kai sai ka ce kai ne dan aljanna ka kafurta kowa ka kai kanka aljanna ba haka nan bane musulunci da awa yake so mai kyawo malam babu kullum yana ba mu misali yake ce mana kare in ya dauki kashi in kana so ka kwace kashin wannan in ka bi shi fada za ku yi da shi ko ba haka ba amma ya za ka yi ya ce ka kawo mai tsokan nama ka ajiye sai ka ga ya yadda kashin ya je gurin naman kai ka ɗauki kashin da kake so ko ba haka ba ba ka gaya ma ba mutum abin da zai yi ba ka turza shi ka hirgita shi ka hudda shi daga abin da ita rai ta saba da- da da riko da addini to ka ba shi abin da zai yi na kirki ya bar surkulle ya bar bid'a ya bar shirka amma ya kama na kirkin da kyau Allah ya ce ka zalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum fatabayyanu kuma da haka kuke ba duka wannan abubuwan da haka kuma haka kuke yi ba famanna Allahu alaikum sai Allah ya muku baiwa baiwa ce da Allah subhanahu wataala wallahi gane ma sunna bai babban baiwa ce ka yarda da cewa alqur'ani zaka bi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama kai ba kowa bai yake bin wannan wani kana ji kana gani innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya haji man ya sha kai ba ka iya shirye da wanda kake so ya shiru Allah yake shirye da wanda yake dama babban baiwa ce babban baiwa ce ka ce kai kawai zaka bi Qur'anin annabi da hadisan shi ingantattu su ne zaka bi wallahi babban baiwa ce babban zabi ne babban zabi ne Allah ya maka shi yasa in kai shiru sai ka ga wace wacce ni'imar zaka gode ma Allah in ka ce ka kilga ni'imar da Allah ma baka iya kilga ta Allah ya yi ka musulmi bai yi ka ba kaburi bai yi ka ba wani kasun kuma mushriki sai ya yi ka mushi- musulmi kuma ya sa ka zub da shirka duka wannan eh mana bai yi ka ba wani can cikin ƙasa ana ana ce maka John John Paul wane ne da wani da wani eh Jack Jacques Rousseau Jacques Rousseau wane ne Jacques Jacques Rousseau Jean Jacques Rousseau da ba kai bane ba wannan ko kana tsammanin Allah bai ba zai iya ba zai iya yin wa- yayi kai ne wannan giwa suke cewa su da ma a zamanin Annabi aka yi su to da aka yi kai ne Abi Jahal ba an yi ka a zamanin Annabi kuma aka yi ka Abu Jahal kada to ka gani kai ka gode ma Allah da yi ka musulmi kullum ka ji daɗi da aka yi ka musulmi kuma aka yi ka mutum ba dabba ba ka duba dabba ta halaka ma rago kana tare da shi sai ka yanka shi da kai ne za a yanka shi kenan magana ka ta kare ko da yake akwai ranar da zaka ce wal qulul kafiru ya laita ni kuntu turaba in aka mai da dabbobin kasa kafiri shi ma zai ce da mun nima a mai da ni kasai a ce ina azaba ce wata ce zaka kuma Allah ya yi ka ka yarda da Qur'ani da sunna shi sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babban ni'ima ce wadda take ita ce ba kowa ba Allah ne musulmi ne kuma kana bin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu kayi watsi da shirka da sihiri da duk wani shimi kayi watsi da duk wata bid'a wallahi zafi ne na Allah sai kai matukar rikewa saboda annabi ta yi abdu alaiha bin nawajis ku damki sunna da kyau kada ku kuskura araba ku da ita nawajis kina mun yi bayanin shi a cikin arba'un nawawi menene nawajis malaman hadisi sun fassara nawajis da haƙora matamna lemoler wasu kuma sun fassara shi da haƙoran gaba ncz wanda suka fassara da moler haƙora matamna ka jike ka gam sunna annabi kawai da yarba kare ta haka ake fassara hadisi wanda suka fassara da ncz haƙoran gaba to ka dan ya fice ta haka haka ake ni ba haka ba ake ni ana nihin ka rungume ta da hannuwanka ka makalkale da kawahuwanka babu abin da ya maka saura ka cibce ta da hakoranka na gaba kenan ba abin da zai raba ka da ita ka je da fasarar da ke ka makalkale ba wanda zai raba ka da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to annabi ya ce musu ni mai mutuwa ne kuma mutuwa za ku yi ni mai gamuwa ne da ubangiji na kuma gamuwa za ku yi da ni yace na ba wa halifa wasici ku zamna wanda suka kauro ku zamna da su da alheri halifa wanda zai biyo bayana ku zamna da shi da alheri kuma shi kuma yayi ni ne an وأن تقبل من محسنهم wa an yaqbala min muhsinihim wa yatajawaz an musiihim ya karba ga dukkan musulmi mai kyautatawa wanda yazo ya kyautata a cikin shari'a a komi annabi eh, hali yayi wasiya ga halifa ya karba a kyautatawa abin da yayi kuma ya kauda kai a wanda ya munana abu ya munana ya munana a dinga kauda kai kal a dinga yin bilgilza kal a dinga matsatsi an Allah ya ce mana a cikin alkur'ani lau kunta fazzan galizal qalb lam faddu min hawlik da ka zama to mai kauri mai magana mai kaushi da kowa ya watsi ya barka amma kai kiransu da hikima kai kiransu da da'awa kai kiransu su koma ga Allah su daina shirka su daina bid'a duk wani babban zunubi a nisance shi a gudu tare a tsira tare a shi aljanna Allah tare na'am الدرس الثالث والثلاثون irin wannan hudubar ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a hudubar karshe lokacin da ya ma mutane bayani bayani bayani kuma aka ɗauke shi aka maida shi ɗaki an dinga ganin abubuwa da dama kun ga ayoyin da muka faɗi na farko wanda suka yi ta kawo yafan annabi sallallahu alaihi wasallam shi abubakar tuni ya san lokaci yayi annabi tahiya sai shi yasa duk wani bakin cikin shi na tausaya mai yayi yayi ya gama ba ya gama ba ya yi yayi dai ya sani lokacin da annabi ya rasu ai abubakar bai nan madina ta rikice ta rude hayaniya ta rude gewa wa ya zo ya kwantar da hankalin jama'a abubakar shi ɗaya da ya zo ya kwantar da hankalin jama'a saboda shi tuni a lokacin da aka farfaɗo wannan tuni ya san annabi mission ta kare ta hiya ta yi to darasi na nawa وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم na lokaci ya yi أخي كنزي na
Minti nawa ne?
minti biyar كنزي Ah, canza min- كنزي
canza min head ba.
annabi sallallahu alaihi wa sallama mu komo bayan mu yi bayani ni so sai a tashi a darasi gaba akan darasin wafat sallallahu alaihi wa sallam mutuwar shi sai mu tashi tunda darasi ne mai zaman kai shi dan a dauko shi gaba ke daya na'am
bayanin da annabi ce ma mata sun zama kamar yana yin suwaibatu yusuf bayanin da annabi ya ce ma mata kun zama to ku yan uwan annabi yusuf ne wato kun san annabi yusuf ya zamna a misra akwai lokacin da mata suka fitine shi suka fitine shi ya zamna a gidan zaliha zulaiha suka fitine shi ta neme shi da kanta Allah ya- ya- ya ya- ya kauda shi Allah yake gaya mana a cikin alqur'ani wa laqad hammat bihi wa hamma biha falawla an ra'a burhana min rabbi in ba dan ya ga hujjoji daga gurin ubangiji su ba ta bujurto mushi ya bujurto mata wastaqbal wastabaqal baba sai aka yi tsere a koba suka tsere bayan wannan ai zulaiha sai ta gayyaci mutanen karkara aka tattara mata da yawa aka tattara su wa ta tattala hunna muttaka'an ta tada musu abin yanka shine ana ana fassara shi kamar a ce mi abin da za a yayyanka a yayyanka shine kamar miyar kubewa ko kuma mi gurji ma yayyanka shi ake ko- ko kuma mi shine ta tada musu abin yanka Allah ya ce wa ta tattala hunna muttaka'an kuma wa atat kullu wahidatin minhunna sikina ta ba kowace daga cikin matan mukaki kowa ya dinga yankawa ana yanka kamar gayyata ce dai sarauniya ce sai ta je ta shirya shi ya sa kaya ya fito ya gaida ya gaida su ai anan ne suka fitilu da shi yanda ya kamata za gani a cikin tafsiri hal akwai inda suke yanke hannuwan sa suke wa qatta'ana aydiyahun da Allah ya ce wa qulna hasha lillahi suka yi yanke hannuwan sa suke abin yankan ne suka yanka suna kallon shi kawai suke cewa hasha lillahi tsarkake Allah ma hadda bashar wannan ba mutum bane in hada illa malakun karim wannan mala'ika ne mala'ika ma babban mala'ika ne kaga sun fitir da shi sun fitir da shi shi yasa a inda Allah ya ce inna kaida kunna azim inna kaida shaytan kuma aka ce da ifa to ai ba ana nihin ba kaidin mata yayi kaidin shaytan a'a kaidin mata wanda za su yi babban kaidi ne suke zawa da shi kaidin shaytan daga istighfari da kai ya roshe magana ta kai kaji magana yadda take da ka istighfari ya roshe shaitan yake cewa ya kada bani adam da zunubi su kuma sun turmutsa hancin shi da istighfari mun yi hadisin hadisin wa- wa gadarati wa fajarati ko ku duba da istighfari ya tsayi magana ta tsaya to kashi a takaice inda yace inda kai da kunna eh, an an tunna soyayya ba yusuf kuma ban da wannan ma akwai sauran kuɗi a cikin gidan shi yana da dinar bakwai yake ta saddaka na biyu a yi sadaka da su aka jima kasan rashin lahi da ta zo mai iya su ma yana farfaɗowa har lokacin da annabi ya ce subhanallah inna lil mauti la sakarat ya ce tsarkaka Allah lalle mutuwa tana da magagi ku duba annabi ne yake neman Allah ya hafafa mai magagin mutuwa mataki na farko wanda zai same mu duka da kai da ni da kai da kai da kowa da kowa kuma ka ka so sai ya same ka magagin mutuwa annabi yake tambaya yake Allah ya sauƙaƙa mai ya haffafa mai magagin mutuwa to mu ya baka san bayan da kake jagal jagal haka zaka zo kuma sai ya same ka magagin mutuwa sakaratul maut shine na farko Allah ka haffafa mu sakaratul maut shine mataki na farko to ka ga yanda al'amarin yake tafiya na'am Malam, aure tsakanin Fatima da Ali yanzu ana yin shi wannan abu.
ban gane ba tambaye Ganin kaman Fatima Ali yana matsayin tautan kinta.
eh yo ai ba haramun bace a tare da shi duk mata guda takwas din wannan da takwas wanda suke raza'a in ba su bane ba sai ka iya aurenta ba haram ba ba haram ba bace eh ba muharram ba bace ba muharram ba shi bace ba duk wanda ba muharram ka ba me yasa aka ce me yasa aka ce ayi tsari ayi tsari ku tsare matan ku ku yi kishi yanda ya kamata kar ku bar har sahabbai suka zo suka ce ya rasulullah ya kanin miji ba ka san abin da annabi yace ta alhamu almaut yace kanan miji mutuwa kenan kanan miji ba ce bai shiga ya zauna da shi da matan matawa eh ka gani haramun ne shi yasa aka ce a tsare kuma kishi ne da kuke gani shari'a ta dora shi Allah ya dora shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora shi dubi hadisin sa'ad kadai ya ishe ka a cikin sha'anin kishi sa'ad da ya ce shi ya iske mutum da matar shi sai ya hudo takobi ya kashe mutumin kuma ya ce Allah ya sa shi wuta ya kaga wannan magana kuma a gaban annabi ya faɗi wannan magana ya kaganta aka yi shiru rigib ana tsuma annabi ya magana annabi ya ce a ta'ajabuna min girata sa'ad kuna mamaki halalla ki- ki- kishin sa'ad sai annabi ya ce ana agayar minhu ni na hishi kishi kuma yace wallahu abyar minna kuma Allah ya mu kishi mu duka ya ka gani an gone wa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sabon armi an zo gazo ta handak mun yi shi ko mun yi shi a ra- a ramin handak da annabi ya ce mai ya tafi gida ya je isko amarya a kowar gida a- a- a madina a garin madina ana ramin garu da za a kewaye a gazo ta handak amarya ce ba ya zaro takobi ya nike ta ba kuma ya tabbata me ya fito ta kowar gida amarya ce kuma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ta san menene tun daga can take ce mishi ala rusulka al'arsulika dakata saurara kwantar da hankalinka aje duba shiga gidan ka ga mai hudu ne ka san menene yanzu munan ka duba titi titi duk mata aure ne a waje nasu Allah salamu wal afiya ai musiba ce musiba ce musiba ce wannan kadai ya isa musiba a gari ya kamata a tsare su zamna su zamna da suturarsu yadda Allah ya faɗi a cikin alkur'ani yadda annabi ya yi bayani sallallahu alaihi wasallam da takobi a hannun shi ya shiga gidan sai iske katon maciji bisa gado bisa gadon amarya da takobi a fusace kai ma macijin mai ruwa ya hadisi yake cewa da shi sahabin da da macijin ba a san wanda ya riga yi wani mutuwa gaba ɗaya suka mutu kowa ya mutu yan uwan shi suka zo aka zo aka ɗauko shi aka kaiwo shi can gurin gini gurin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rasulullah a mushi addu'a maciji ne ya sare shi annabi ya duba ya ga lalle ya- ya mutu annabi ya ce aje a mai wanka ya mutu a binne shi annabi ya ce inna fil madinati ikhwanukum min al-jinn aslamat a nan madina akwai yan uwanku aljannu sun musulunta in mutum ya ga maciji ya mai kashedi kamun ya ya- ya- ya bige shi ba haka ba kawai ya kai mishi ya kai mishi hari me ya janyo wannan kishi an gane ko to mun sani ba hadisin malamai da yawa sun yi bayani shi ma a kan shi a ko ina ne ko ko a madina kadai na'am shi dai hadisi yake inna fil madinati ikhwanukum min al-jinni as-salamat a nan garin madina akwai yan uwanku aljanni sun musulunta in kaga maciji kamar kashe da tukwana kashe shi a madina haka yake Allahu a'lam shine darasin gaba eh darasin gaba ne lokacin da annabi ya rasu abubakar bai nan iya wani karce da ake ce ma sai sunan karcen sai a yanzu wata jardin ɗin shi yana can sai garin ya rikici ya rikici su umar sun su o- o- eh, abubakar eh, wannan usman da ali sun kasa tsayuwa ma da sun suna dubanne kowa bai san ba in kan zo garin kamar su ake umar da ya rude shi takobi ya hudda ya ce wace annabi ya mutu bai mutu ba duk wanda ya ce ya mutu ya ce zai kashe shi ya ce ya tafi munajati ne ga ubangiji shi zai dawo ba su yarda ba har sai da abubakar ya shigo ya je ya bude huska ya gan shi lalle ya mutu ya sumbance shi ya ce mishi dukka hayyan mayyitan ka tsarkaka da a rayuwarka ka tsarkaka a rasuwarka tukwana abubakar ya fito yayi mutane suka bi shi ya musu hutuba ita shine darasin gaba insha Allah abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure daga mu ne daga shaidan Allah da ma'aikin shi sun kubuta da kuskure ya Allah muna roƙonka dan girman zatin ka dan iyawarka dan kai ka sani mu ba mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu iko mun ta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta Allah ka ji kanmu ka ji kan uwayen mu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin